الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da sake haduwa a wannan darasi da muke gabatarwa na alwaqf wal ibtida wa silatuhuma bil ulum al shar'iyyah wal lughawiyyah wanda kuma muna aiki ne da littattafai guda biyu kamar da muka faɗa su ne fil asl sannan muna karawa da abin da wato ya sauƙaƙa wannan shi ne majalisinmu ko zamanmu na takwas kenan wanda ayar da za mu tashi akan ta cikin suratul an'ami ne kenan mun kai karshen bayanan da zamu yi a cikin suratul ma'ida za mu shiga a cikin littafin al-waqf wal ibtida fi al-qur'an al-karim wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida wato bai ce wa atharuhu ma ba domin ya dauki ko dai a dauki al-waqf din tunda an ce al-waqf yana tare da al-ibtida ko an dauki al-ibtida yana tare da al-waqf ko ko yana nufin ilmul waqf wal ibtida fi al-qur'an al-karim wa atharuhu fa ad-damir yarji ila al-ilm an gane ko yawwa to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu komun mu da mu da ku gaba daya a safha ta 101 a cikin littafin al-waqf wal ibtida fi al-Qur'an al-Karim wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida ya zo a cikin aya ta uku a cikin suratul an'am wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun yace hadhihi al-aya wannan aya min ashhar al-ayat suna daga mafi shahara ayoyi allati dara alaiha kalamu ahli al-ilm wadda maganar malaman ilimi ta kewaya akanta shine dara kenan dara ya duru fi taqriri aqidati ahli sunna wajen tabbatar da aqida ta ahli sunna wal jama'a da jama'a min khilal al waqfi wal ibtida ta fuskar abin da ya shafi ilimin waqf wal ibtida fiha a cikin ta wali ahli al ilmi fi hadhihi al aya arba'atu aqwal masana malamai suna da magana guda hudu min haythu al waqf wal ibtida ta fuskar al waqf wal ibtida wa hiya kina alwakfu ilimin tsayawa da tashi kina a cikin alkur'ani mai girma inda ake tsayawa da inda aka muke fara karatu wahiya ga su alqaulul awwal magana ta farko anna alwaqfa ala qawlihi wa huwa Allah wadansu malamai suka ce za a tsaya wa huwa Allah kina in ka zo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وهو الله سيكا تسيا القول الثاني مغانا تبيو أن الوقف على قوله كنن دا يعني في السماوات كنن وهو الله في السماوات سيكا تسيا القول الثالث مغانا تأكو أن الوقف على قوله وفي الأرض كنن وهو الله في السماوات وفي الأرض القول الرابع مغانا تهدو أنه لا وقف في الآية باء الآية قباتي بل ينبغي أن توصل الآية أنغانيكو حتى نهايتها كو حتى نهايتها كو حتى نهايتها دو أنا هو أنا رمشي kenan za a sarar da aya har sai an zo ta. misali kenan sai ka ce
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
yace وجه القول الأول waɗanda sun kace ana cewa magana ta farko kenan fuskar ta ko dalilinta ko abin da an ka hankalta ma ko abin lura game da wannan magana ta farko an gane ko ja'ala huwa damiran a'idan Allah ta'ala kinan sun maida zamiri yana komawa ne zuwa ga Allah huwa wa ma ba'dahu khabaruhu abinda abbayan huwa khabar ne kenan wa ja'ala qawluhu fi samawati wa fil ardi muta'alliqan bi ya'lamu kenan su a wajen su ya'lamu shine ke da alaka da fi samawati wa fil ardi ay ya'lamu sirrakum wa jahrakum fi samawati wa fil ardi fatakunu al aya ayatu kenan min al muqaddami wal muakhkhar kenan su a wajen su wa huwa Allah sai a tsaya kenan fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ay ya'lamu sirrakum Allah ya san sirrin ku an gane ko wa jahrakum da abin da yake bayyana al'amarin ku fi samawati a cikin samai wal ardi da kasai kenan sai mutum yana da alaka ne da ilimin Allah ilimin Allah ya kewaye wato halittunsa an gane ko to waɗanda sun ka faɗi wannan magana tunda akwai abin da ya gabata alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله shi dai ne Allah saboda galibin alkur'ani idan ya faɗi abu zai yi ishara zuwa ga wanda ya wannan aiki kenan Allah shi ya cancanta a bauta mishi kaga da yace inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi sace zalikumullah wanda ya wannan aiki shine Allah kenan wa huwa Allah shina iya kuma zuwa ga Allah ne waɗancan abubuwa babu wanda ya tarayya da Allah ko kuma a'a wa huwa Allah damirul hasr an gane ko huwa ma'rifa ne Allahu a'raful ma'arif ko ba haka ba dan haka in mubtada ya zama ma'rifa khabar ya zama ma'rifa yufidul hasr kenan wa huwa Allah ay wa huwa al ilahu la ilaha wato بحق إلا هو لا إله بحق على الاستحقاق إلا هو babu wanda cancanta abota bishi akan cancanta sai shi mun gane wannan ko wa wajhul qawl athani su ko wadanda sun ka faɗi magana ta biyu sun ka ce wa huwa alwaqfu ala qawlihi ta'ala kenan in su wadanda sun ka ce ana tsaya fi samawati anna anna huwa damirul amri kenan huwa damiri ne na sha'ani an gane ko dibo in an ka ce al'amur an nufin a sha'an sha'ani wallahu marfu'un ala libtida'i kenan nan Allah shi mubtada ne domiru sha'ani da ma ba a irabin sa wa khabaruhu fi samawati wal kenan khabar jar wal majrur mustaqirrun ko ka'inu za a kaddara mishi wato wal jumlatu khabarun an damiril amri kenan jumla khabar ce ta damirul amri kenan sai da mun to jumla ta mubtada da khabar ta koma matsayin abin nan khabar tunda jumla tana iya zamantowa khabariya wa tammal kalamu magana ta cika sun mastunifa ko sun masta'nafa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da magana fa qala yace wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ay wa ya'lamu fil ardi kina in mun ka dauki wannan sai zamanto wa huwa Allahu fis samawat yadda sha'anin yake Allah yana sama jihatul uluwi kenan wa ma'ana al-aya ma'ana haya ala hadha al-qawl akan wannan annahu shi Allah jalla wa'ala wanda yake jalla ya ɗaukaka ko ko Allah jalla mai daraja wa'ala ya ɗaukaka mustawin ala arshihi ya daidaita akan al'arshinsa fauqa jami'a fauqa jami'i khalqihi saman dukkan halittunsa ma annahu ya'lamu sirra ahlal ard tare da cewa ya san sirrin mutane wa jahrahum da abin da ya bayyana da al'amarin su la yakhfa alaihi shay'un min dalika ba abin da zai boyu ga Allah daga cikin waɗannan ويبين هذا القول abin da yake bayyana wannan magana wa yashhadu lahu kuma yake masa shaida qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur shin amintum kun amince wanda a cikin sama kaga fi tufidu yani al-jiha fa idha hiya tamur in Allah ya sa kasa ta girgiza ya shafe kasa da ku sai kasa ta fa idha hiya tamur sai ga ta tana wato girgiza sai ku shige cikin ta am amintum mun fi sama'i ko kun amince shin wanda as sama an yursila alaikum hasiba ya turo muku guguwa iska mai karhi wa qawluhu da inda Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah ya daidaita akan al-arshi ba a ce ya daidaita akan dokokinsa tunda kace al-arshi dokokin Allah sai kace Allah ya daidaita akan dokokinsa wace irin magana ce ko Allah ya daidaita akan ka'idodinsa ma'a qawlihi da kuma inda Allah ya ce wa huwa ma'akum aida ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kun kasance kenan yana tare da ku bi ilmihi wa qudratihi wa tadbirihi tawo ya ce ya kama malaman da sun ka tafi kan wannan ba sai mun kawo sunayensu ba wa wajen hulƙaunin salif magana ta uku wa huwa alwaqfu ala qawlihi in an ka ce a tsaya wa fil ardi yace huwa anna aljara wal majrura fi qawli fi qawli Allah azza wa jalla kina aljar wal majrur a wajen fadar Allah azza mabuwayin sarki wa jalla kuma wanda yake mai daraja ya daukaka fis samawati wa fil ardi kenan shi aljarul majrur fis samawati wa fil ardi muta'alliqun ya ratayu inji malaman zori kenan yana da alaka bima tadammanahu ismullahi ta'ala game da abinda sunan Allah ya kumsa min al ma'ani na ma'anoni wa ma'anar aya ala hadha alqawl ma'anar aya akan wannan annal mad'uwa lalle wannan wanda ake kira Allahu Allah fi samawati ana kiran shi Allah abin bauta a cikin sammai wal ardi da kasai domin ba kasa guda ake nufi ba jinsiya ce nan ay ya'buduhu yana bauta mishi wai wahiduhu yana kadaita shi da ibada wai yuqirru lahu bil ilahiyya yana tabbatar da ilahiyya yana tabbatar da bauta gare shi man fi samawati wanda ke cikin samai wa man fil ardi wanda ke cikin kasai wa yusammunahu suna kiran shi Allahu Allah wa yad'unahu suna roƙon Allah ragaban suna kwadayin rahama Allah wa rahaban kuma suna jin tsoron wato azabar Allah wa hadhihi al-aya malin yace wannan aya ala hadha al in mun ka dauki wannan magana ka qaulihi ta'ala ta zan kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shine abin bauta a cikin sammai ba sama guda ba ake nufi aljinsiya ce wa fil ardi da cikin ƙasa ilahu shi abin bauta ƙa'ida ta malaman nahwu sai su ce maka in suna ya zamanto ma'arifa biyu ne to duk shi ne in dace ja'a ar-rajul wa ra'aytu ar-rajula duk mutum guda ne amma in dace ja'a rajulun wa ra'aytu rajulan to daban-daban ne ko ba haka ba almuhimmu dai sannan in na kira ta gabata sai ma'arifa ta zo ta nuna duk mutum guda ne inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula ai rasulan ne tunda na kira ni fa asa fir'aunu rasula kenan shi to sannan kuma in ma'arifa ta zo sai na kira ta zo to kenan daban suke kuma tunda ma'arifa daban na kira daban amma wannan wato ka'ida ana iya saba mata wani lokaci ba san ko mun fahimta ba kaga nan wa huwa alladhi fis sama'i ilahun shine Allah a sama wa fil ardi ilahun shine Allah a ƙasa ai ba Allah bi da akwai ba kuma gudana kuma dun na kira ka dan haka irin wannan kaida sai kai hattara da ita kadiba cikin mafatihut tafsir na ustad dr Ahmad Sa'ad al-Khatib wajen at-ta'rif wa tankir sai kaga waɗannan kaidodi mun gane wannan da kyau da kuma sauran littattafai na nahwu da sarfu da sun kai bayanin alaka bainal mu'arraf wan nakira ba sani ko mun fahimta ba to magana ta hudu wa huwa alladhi yara wasl al-aya su ne suke ganin asadar da aya hatta nihayatiha har karshen ta kenan abinda suke ni ma'ana huwa annahu subhanahu ma'budun fis samawati Allah shine abin bauta a cikin samai wa fil ardi a cikin kasai bayan haka wa ya'lamu ma fis sama'i ya san abin da ke cikin samai wal ardi da kasai falakhtisasa babu keɓanta li ihdas sifataini ga ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda biyu sifa ta bauta da sifa ta ilmi kenan bi ahadi zarfaini ga ɗaya daga cikin wuraren ma'ana Allah ba sama ɗaya ake bauta mishi ba ana bauta mishi sama da ƙasa an gane ko sannan kuma Allah ba abinda a sama ɗaya sani ba ya san abinda ke sama ya san abinda ke ƙasa wa yubayyinu hadha alqawl abinda ke tabbatar da wannan magana ko yake bayyana ta wa yashhadu lahu abinda ke shaida qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh an gane ko? to ala ayyati hal ya kawo maganganu na waɗansu malamai da sun kai i'tirazi da waɗanda sun ka tafi akan kowane wannan ba sai mun tafi akan shi ba da dai malamai mun kace sun faɗi maganar mai so in ya samu littafin zai gani ko in ya bincike karkashin ayar zai ga waɗanda sun ka tafi akan wannan ra'ayi yanzu asarul waqf wal ibtida ala al aqida to me tasirin waqf wal ibtida ala al aqida fa amma al qawl al awwal in mun ka dauki magana ta farko وهو الوقف على قول الله تعالى كلام أي وقف في أتأي أكم فأر الله سبحانه وتعالى وهو الله أنقاليكو كنا يعنتي وهو الله كنا آه آه كنا ضميري هو نعلاني وما بعده خبره abin da ke bayansa shine khabar kenan huwa Allah Allah shi dai ne wato abin bauta an gane ko shi kadai ne abin bauta tunda yayi hasar to in mun ka dauki wannan wa huwa Allah wa huwa Allahu kira Allah shine abin bauta sai sun ka ce to kenan wannan sun yi wannan wakafi na dan wa huwa Allahu fis samawati dan saboda kada a ce Allah subhanahu wata'ala yana sama an gane ko kenan ka a ce Allah subhanahu sifatul ulu ta suke son su kore ta Allah kada a ce Allah yana sama na biyu kuma don su tabbatar da wasfullahi bi annahu fi kulli makan Allah yana kowane wuri an gane ko shi yasa sai sun ga bai dace a ce wa huwa Allahu ba an gane ko ma'ana in an ce wa huwa Allahu kaga an yi tanzihi ne Allah shi dai ne Allah abin bauta shi kadai kenan fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum sai zamanto ilimin sa ne ya kewaye komai kenan ba ta yi magana Allah yana sama ba kenan su abin da sun ka harara kenan to wannan kuma kaga ba gaskiya bane a aqida ta ahli sunna tunda ayoyi sun tabbatar da wannan ar-rahmanu ala al-arshi istawa da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum nan bi ilmihi wa tadbirihi wa qudratihi ba sai ko mun fahimta ba yawwa to sannan kuma idan mun ka dauki magana ta uku wa huwa al-waqfu wa fil ardi an gane ko magana ta uku da sun ka ce misali in an zo za a ce wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard an gane ko to yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne cancanci bauta a cikin sammai da kasai sannan kuma shine abin bauta na gaskiya to kaga nan wasu da wannan suke fakiya sai ce a'a wa huwa Allahu fi samawati Allah yana sama wa fil ard kuma yana kasa kenan yana kowane wuri to wannan kuskure ne na fata an fahimci ni a a fi samawati nan bi zatihi fil ardi bi ilmihi wa qudratihi wa tadbirihi ban sani ko mun fahimta ba yawwa dan kakka dauki aqida wadda za ta sabawa in an ka zo wajen tarjihi bayan tarjihi zamu yi bayani alladhi yadhharu yace abinda yake bayyana wallahu a'lam Allah shine mafi sani annal ayata ita aya muhtamilatun lil aqwali kulliha ta dauki dukkan maganganu adal qawlil awwal banda na farko fa fihi nazaru yace to akwai nazari cikin shi fa inni lam ajid ahadan min ahli at-tahqiq min at-tafsir ban samu wani daga cikin ma'abuta ta haƙiƙi ba tabbatarwa ta ilimi daga cikin malaman tafsiri zakarahu wanda ya ambace shi bal zakarul aqwal ath-thalatha al-baqiya sun faɗi maganganu guda uku kenan shi kadai ne abba a dauka ba amma shi ma ta fuskar in an ka dauke shi wa huwa Allah huwa ma'rifa ne Allahu ma'rifa ne kenan Allah shi kadai ne ya cancanta abota mishi tunda ta'riful mubtada wal khabar shi suke cewa su ne suke kira ta'riful juz'aini yana nuna Allah shi kadai cancanci bauta shikenan an gane ko eh ta'riful mubtada wal khabar ta'riful juz'aini yana nufin al-hasr kenan babu wani abin bauta a sama da ƙasa sai Allah wannan gaskiya ne shi ba mun gane ko to in ba haka za a fitar da shi ba sai ya zamanto yayi nisa wajen fitarwa ina fata an fahimci ni sannan da inda ya ce muna muqaddami wal mu'akhar inda ya kawo cikin magana wajuhul qawl al awwal ya ce fatakunu al aya min al muqaddami wal mu'akhar imamu suyuti yayi babi a cikin littafi littafin sa al itqan fi ulum al qur'an ya ce muqaddamu al qur'an wa mu'akharu ta haka babi ne wanda kana iya ka dauke shi kai binciken shi بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم التقديم والتأخير أنواعه أسبابه مراتبه وأسراره البلاغية إما في القرآن الكريم وإما في الحديث النبوي الشريف وإما في اللغة العربية مثلا يكون مفهم كما to kahin mu je na ƙarshe mu je karatunmu na gaba shine cewa galibin shubuhar da masu shubuha suke kawuwa in an ce a amintum man fis samawati a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur ko ba haka nan bane to kaga suna iya dauka cewa a amintum an kace man fis sama to in mun ce Allah yana sama to kahin Allah ya halicci sammai da kasai to yana ina tana daga cikin shubhar da ake kawo sai an kace musu a'a fi jihatis sama'i ake nufi ba ana nufin cikin sammai yake ba don ya ce kursiyu din shi ya fi ya yalwaci sammai da kasai da girma wasi a kursiyu hus samawati wal ard ko ba haka nan bane dai kenan to abu na biyu al'arshi kuma wa kana arshihu alal ma kinan kaga al'arshi daban kursiyu daban sannan shi kursiyun yadda yadda an ka faɗa yan an jefa shi cikin al'arshi kamar an ɗauki zobe na an jefa cikin daji cikin sahara kina kaga ba zancen cikin su kyau don bai yiwuwa a ce kursiyu na Allah ya fi sammai da al'arshi kuma ya fi shi girma linkin bilinkin kuma Allah mustawin al'arshi kuma a ce yana cikin sammai ba haka ke nufi ba fi jihati samai tun da fi ahyanan tufidu ala an gane ko wala usallimannakum fi juzu'in nakhli sun kace abin da ake nufi ala juzu'in nakhli domin ba can cikin iccen kututurin da bidon zai tsige su ba haka waɗansu malamai sun kace mun gane wannan ko to da wannan ne za a samu a tabbatar da aqida ta ahli sunna mun gane ko yawwa kenan nan in an ce kamar in an ka ce Allah bai da wuri a'a kahin ya halicci sammai da kasai wuri abinda ake nufi wato kamar an ce Allah bai bai kasa bai sama ana nufin bai cikin sama amma ba ana nufin bai jiha ta sama ba in tabe ina fata an fahimce ni yawwa ayan mu ta gaba har yanzu dai cikin suratul an'am ne wajen cikin littafin har yanzu al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqriri masail aqida aya ta 115 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ayyu shay'in akbaru shahada qul illahu shahidun bayni wa bainakum ko ba ka dan bane yace ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fil waqfi ala qawlihi ta'ala wajen tsayawa akan fadar Allah subhanahu wata'ala qulillahu ala qawlaini akan magana biyu alqawlul awwal magana ta farko tarjihul wasli fi hada al mawdi' kenan sun rinja yadda ayi al waslu a sadar bi yake yi da sadarwa kenan ba a tsaya qulillahu sai ka hada misali
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم
كوكما قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم shi ne alwasul kenan wajen ƙulillahu na wasulikin yake da shahidu
alƙaulu tsari magana ta biyu tarjihul waqf sun rinja da waqafi ala qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala qulillah kenan قل أي شيء أكبر شهادة قل الله كوكما قل أي شيء أكبر شهادة قل الله
سيكا وشي muna gane ko yawwa to shi ilimin wal ibtida anan kakana an kai tasiri cikin ilimin aqida tunda nan jirgin aqida na akai yace to wa wajhul qawlul awwal wajhul qawlil awwal fuska ma'ana dalili da yasa wadancan sun kace ana tsayawa ba a tsayawa ko sun ka rinjayar sun da tarjihi an kace ba sun ce ba a yi ba sun rinjayar shekul islam bin taimiyya na cikin wanda sun ka tafi akan wannan ra'ayi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi ya ce kullu ahadin dukkan kowane mutum ya alamu ya san annallaha shi Allah akbaru shahadatin shi da fi girman shaida falamma qala qul ayyu shay'in akbaru shahada menene fi girman shaida walima annallaha akbaru shahadatan min kulli shay'in kinan shaida akan ubangiji ita ce ta fi shaida ko ce shaida girma faqila lahu sai aka ce qulillahu shahidun baini wa bainakum walamma qala allahu shahidun baini wa bainakum kana fi hadha ma yughni an qawlihi inna allaha akbaru shahada kidan ba sai ya ce inna allaha akbaru shahadatan ba shi yasa ya ce qulillahu qulillahu shahidun baini wa bainakum وذلك أن كون الله أكبر شهادة هو معلوم an san cewa Allah shi ne mafi girman abin da za a shaida akan shi wala yasbutu baya tabbata bi mujarradi akbaru shahada an gane ko bi khilafi kaunihi shahidan bai na huwa bainahum amma an ce Allah shine mai shaida fa inna hadha yu'lamu bin nass wal istidlal wannan ana sanin shi ta fuskar nassi da istidlali ma'ana dibo don mu gane abin da kyau kuma ido hankalinku da kyau in an ka ce Allah shine girman shaida ma'ana babu wani abu wanda za a kafa shaida a kan shi kasancewar shi da akwai shi da sifofinsa da zatinsa irin Allah subhanahu wa ta'ala babu to in sun mayar da in busu yarda ba qul ayyu shay'in akbar shahadatan qul to shahidun baini wa bainakum kenan kana iya kaddara Allahu shahidun baini wa bainakum akan wannan matsala da muke sabani Allah ne mai shaida tsakanina da ku an gane ko to eh 315 mun faɗi wannan safa ta 115 a nan ne bayanin yake yawwa to wannan ra'ayi ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sun rinjaye da shi sun kace khuluhu min al-idmar ma sihhati al-ma'na to min da an kace qul ayyu shay'in akbaru shahadatan an gane ko qulillahu kenan ba sai an kaddara wani abu ba sannan kuma an yi riwaya daga mujahid sun kace ya ce amru muhammadin amara umira muhammadun sallallahu alaihi wasallam an yas'al quraish ayyu shay'in akbaru shahadatan wani abu ne fi girman shaida sun ma'amara an yi khubirahun faya ƙulu Allahu shahidun baini wa bainaku ina fata an fahimci ne wa wata hulƙaulu sani shi ko na biyu wa huwa tarjihul waqfu ala qawlihi qulillah yace annahu mutabiqun lis-su'ali sun kace to ai shi yadda ce da tambaya falan ba sa'ala an akbaril ashiya'i shahadatan da ya tambaye su menene yafi girman shaida umira bil ijabati sai an kuma ce shi ba da qulillah yace Allah kinan ya tsaya cak menene mafi girman shaida sai ya ce Allah an gane ko kuma kul ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne yake girman shaida an gane ko kulillahu kinan Allah shine mafi girman masu shaida kinan magana ta farko tana nuna wane ne fi girman shaida wanda shaida shi ta fi girma ta Allah ce shi ko wanga wane ne fi cancantar ayi shaida akan sa shahada da ta fi girma duk duniya ta tauhidi ta shi ne bambancin kinan na juya magana ne daga farko to ya ce to wannan sai suka abin nan fa'iza kan Allah wa akbarul ashiya'i shahadatan in Allah shi ne mafi girman abubuwan da za a shaida akan su fahuwa shahidun bai bai ko shi ne mai shaida tsakanin da ya ce to fahuwa khabaru mubtada'in mahzuf kenan sai an kaddara Allahu sai an kaddara mai wace qul huwallahu shahidun baini wa bainakum على أنه خبر مبتدئ محذوف تقديره هو شهيد بيني وبينكم الله شيني من شهادة تكاني عندكم يتطف القائلون بهذا وأن سنك فإوانا مغانا كنا يقدرون محذوفا في الجملتين سنة قدر محذوفي بيو كنا نقول الله كنا نقول هو الله قل أي شيء أكبر شهادة قل هو الله كنا نقول هو شهيد بيني وبينكم ina fata an fahimce ni to madalla kenan dai abinda ake son a ce anan fassarar qul ayyu shay'in akbaru shahadatan ma'ana biyu shin menene yafi girma ai shaida akan shi qulillahu ko kullu qul ayyu shay'in akbaru shahadatan wani abu ne yafi girman yayi shaida kaku babu wanda ya kai Allah to anan asarul waqf wal ibtida' ala al aqida yace al qawlu bil waqfi azharu fi dilala in an kai waqafi an ka ce ƙul ayyu shay'in akbaru shahadatan ƙulillah aka tsaya to shine an mafi fitowa da ma'ana ak azharu kinan fi dalalati ala madhhabi ahli sunnati wal jamaa ya fi fitowa fitar da ma'an abin nan madhhaba ta ahli sunna wal jamaa a qarara fi annahu yuqalu anillahi annahu shay'un kina ana kiran Allah shay'un wa yukhbaru anhu annahu shay'un ana bada labari ga Allah a ce shi shay'un ne qala al imam al bukhari rahimahullah imam al bukhari yace باب قل أي شيء أكبر شهادة فسمى الله تعالى نفسه شيئا كنا الله يكرا كان شو أبو قل أي شيء كتي وني أبني أكبر شهادة يهي جرمان شيدا إن زي بار شيدا قل الله كتي الله كنا ونن ونن ne ahli sunna sun ka tabbatar da ana kira Allah shay'un don Allah wani abu ne to yan Allah ba wani abu ne kiran babu Allah Mala Abdullahi ban sani ko mun fahimta ba yawwa sannan kuma ko da an tahi cewa misali Allah subhanahu wa ta'ala shi ne shaida shi ta fi girma ai babu wanda zai shaida irin ta Allah shi ma wannan kaga sai dai sun kace alqaulani dai an ka zo wajen tarjihi alqaulani fil aya sahihani dukkan su suna da inganci kenan sai dai a rinjayar da wata magana akan wata kama zakar shaykhul islam ibn taymiya kama yadda shaykhul islam ibn taymiya ya bayyana lakin al awwal sai dai na farko arjahu shi an kafi rinjayar suwa li azmi al idmar dan bai bukatar sai an yi idmari wasani arjahu shi ko na biyu ya fi rinjaye limu tsabakatun su'al domin shi zai dacewa ƙul ayyu shay'in akbaru shahadatan wani abu ne ya fi girman shaida ƙulillahu ka ce shaida akan kasancewar Allah lakin na aula ma fihi ta'yidul li madhhabi ahli sunnati wal jamaa ko ba karan bane kenan wanda yafi shine wanda yake karfafa madhhaba ta ahli sunna wa raddun ala man khalafahum da raddi akan wanda ya saba musu wa huwa alladhi alayhi aktharu ahli tafsir kuma shine abin da mafi girman masu tafsiri mafi yawan malaman tafsiri suka tafi akan sa min alwaqfi ala qawlihi qulillah fa yanbaghi an tuda huna alamatu awlawiyatul waqf qafun wa lam kina asa qafun da lam wanda ake nufi da ita qif kina sai asata wallahu a'lam kina ya ana rubutun alqur'ani yana nufin kamar matba'a ko kuma rubutun alqur'ani sai sa qafun da lam ma'ana qif alwaqfu awla haka take nufi mun gane wannan yawa amma wancan shi ma nuna Allah shine fi girman shaida ai babu wanda kai Allah shaida قل الله شهيد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ko ba kana bane yawa sannan kuma Allah zai shaida kaji Allah subhanahu wataala ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai kuma yace wajahidu fillahi haqqa jihadi وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس kaga manzo zai yi shaida akan mutane mu kuma zamu shaida akan mutane to kuma wa zai yi shaida muku akan mu Allah subhanahu wataala lakin lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu biilmi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi shahida yawwa to sannan kuma akwai qadiyya ta har da alqur'ani kafin mu wuce wannan aya da muka karanto ya kamata a kawo matsala ta har da alkur'ani wato akwai kafa billahi shahidan baini wa bainakum akwai kuma qul kafa billahi baini wa bainakum shahida to ita an kabuti ita adda qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ba gabatar da shahidan ba amma kafa billahi shahidan baini wa bainakum an gane ko shine zaka samu cikin suratul ar-ra'd an gane ko sannan kuma shi za ka samu a cikin suratul isra kina sai zamanto ita an kabuce ita shi ta bambanta da su mun gane wannan da kyau dan a rike da kyau baini wa bainakum shahida shi a cikin an kabut sauran wuraren kuma shi adda shahidan baini wa bainakum don ka'idar ta hito a fili wallahu ta'ala a'lam to daga nan sai mu je zuwa ga al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fil qur'an al-karim na ustad dr abdul karim ibrahim awad a safha ta ɗari uku da arba'in da biyar ko da biyar eh wasu na cewa da biyar kuma wasu ce da biyar eh sabanin nutuk ne a cikin masu magana da yaren hausa tau ayar da za mu tashi akanta ita ce aya ta ɗari da tara a cikin suratul an'am har yanzu shine wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أكوي قراءة وما يشعركم أنها إذا واتو إنها إذا جاءت لا يؤمنون أنغاني كو تو تو ينزو يا يا يا, يا حركة تكي إن بك دوبا أنها إذا جاءت لا يؤمنون ابن كثير المكي da abu amr ibn al'ala da yaqub al-madani da khalaf al-ashir sun karanta innaha idza ja'at bus karanta da annaha ba sauran qurra su sun karanta annaha idza ja'at la yu'minun to yanzu yayi qira'a take sai cikin al-waqf wal-ibtida da alaka shi da ilmul qira'at anan intabe sai sun kace فالوقف على قوله وما يشعركم يختلف باختلاف القراءات الواردة في الكلمة كنا سبور قراءة إيسون بمبانتا أنها فمن قرأ إنها بكسر الهمزة وان دي كرنتا دا كسر يتي إنها إذا جاءت لا يؤمنون إتشي قراءة ابن كثير al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-madani da khalaf al-ashir wadanda sun karanta innaha idza ja'at la yu'minun an gane ko kenan sai ka tsaya wa ma yush'irukum in ka zo a qira'atu sai ka ce wa ma yush'irukum إنها إذا جاءت لا يؤمنون على أنه استئناف saboda wata magana ce domin inda tana nuna farkon magana wata magana ce wadda an ka fara ikhbarun min Allah anhum Allah ya bada labari annahum la yu'minun ayoyi wato kafirai ba za su yi imani ba idza ja'atil ayatu idan ayoyi sun kazo wa ma yush'irukum ni ya sanar da ku an gane ko mi ya sanar da ku ya ce to wal ma'ana wa ma yudrikum imanahum mi ya sanar da ku imanin su idza ja'atil ayat idan ayoyi sun kasu wai sanar da ku ba ku sani ba fa akhbara Allah anhum sai Allah ya ba su labari bima alimahu minhum game da abin da ya sani daga gare su fa qala sai Allah ce innaha idza ja'at la yu'minun ko da ayoyin sun zo ba za su yi imani ba al-isti'nafi fa ala hadhihi al-qira'a yakunu innaha idza ja'at munqati'un bimma qablahu kinan ya yanki kama ana Allah ya ba su labari na wa bina'an alaihi yakunu alwaqfu ala wa ma yush'irukum kenan sai a tsaya akan wa ma yush'irukum shine alwaqfu akan wannan za a gina waqafi wal itinafu sai a fara bi qawlihi innaha idza ja'at kenan Allah ya faɗi ba za su yi imani ba waɗannan Allah yana magana ne waɗanda sai ba za su yi imani ba illal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun afa man haqqa alaihi kalimatul adab afa anta tunqidhu man fi nar ko man fi nil ko bala abdullahi yawwa to wa man qara'a wanda ya karanta annaha an gane ko wadda wato kina annaha ita ce qira'a ta asim da hamza da kisa'i da kuma wato nafi' kenan ko ba haka ba yawwa da ibnu amir addimashki ina fata an fahimta yawwa to su ko sun karanta annaha idza ja'at la yu'minun ko ba haka ba annaha idza ja'at la yu'minun da abu ja'far shi ma ya karanta annaha idza ja'at la yu'minun to yanzu ya ita ko wannan qira'a take sai sun kace baka tsayawa ala yush'irukum baka tsayawa akan la yush'irukum tunda annace sawa'an qaddarta annaha bila allaha shin koda ka dauki cewa ita annaha nan tana nuhin la allaha kenan wa ma yushirukum la allaha idza ja'at la yu'minun in ka kaddara ta amanarta haka aw qaddarta bi ziyadati la ko ku ka doki la matsayin mi za'ida sila lit ta'kidi kamar an kawo ta ran ta'kidi kenan wa ma yushirukum annaha idza ja'at yu'minuna mi yi sanar da ku cewa za su yi imani ko kuma a'a ka doki la allaha wa ma yushirukum wa ma yushirukum la'allaha idza ja'at la yu'minuna me ya sanar da ku cewa tana yiwa ba za su yi imani ba ko kuma me ya sanar da ku cewa ba za su yi imani ba kenan nan akwai abubuwa guda biyu waɗansu sun kaddara la'allaha a wajen annaha ma'anarta kenan wa ma yush'irukum la'allaha idza ja'at la yu'minuna ko ku a'a wa ma yush'irukum annaha idza ja'at yu'minuna sai an ka ƙara la litta'kidi mun gane ko domin ita la malam ana kaddara ta lokaci litta'kidi Allah ce li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillahi dan ka ahlul kitabi su gane na koko dan su gane Allah saukar da Qur'ani ko dan Qur'ani ne ka san masu tsorin kai haka suke wani lokaci eh sai kaga ko wani wuri Allah ya ce mashi dan ma mana aka an tasjuda lima kharaqtu bi yadayya to kuma wani sai ce ma mana aka Allah tasjuda iz amartuka to dole cikin biyu sai ka da duguda ka yarda da cewa ana ƙara la litta'kidi eh ko dan Qur'ani ne kake eh sai ka da wannan don duk qur'ani nan babu inda an kaka babu hadisi nan babu magana wani malami babu magana wani sha'iri ko mun mai ruga duk ba su bane ba sani ko muna fahimta ba yawwa yasa dan qur'ani ne akwai taurin kai gare shi kaga Allah subhanahu wataala a cikin suratul abin nan cikin suratul al-an'am suratul nisa karshen suratul nisa sai yace yubayyinu Allahu lakum yace mi an tadillu to kaga dan qur'ani sai ce babu wani abu za a kara cikin qur'ani kaza kaza wannan kafirci ne sai a ce to yubay fassara mana yubayyinu Allahu lakum an tadillu kaga in yace Allah yana mai ku bayani da alqur'ani don ku bace kika ce ah to kina Allah ya saukar da qur'ani don a bace gashi yana cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam ko ba haka nan bane kenan yanzu annabi ya zo ne don ya batar da mutane wal iyadu billah tunda an tadillu an kace in yace a'a dan kakko bace sai mu ce to ba haka shi rubuta a cikin alqur'ani ba kenan kai na ka kaddara shi kahiri ka zan kahiri na koko kaka tunda ka ce yubayyinu Allahu lakum alla tadillu lan nan babu cikin qur'ani shi yasa komi in zaka tattauna da dan qur'ani ne bari yadda ku nisa da qur'ani a a tattauna a alqur'ani su kai a alqur'anance to a tattauna a alqur'anance irin waɗannan abubuwan ce su yasa in kaji an ce lasila ce ko kaza kamar dai su sun shi kowa sanin alqur'ani ne ko ko sun hi laraba ma sanin larabcin ne ko ko sun hi annabi sallallahu alaihi wasallama sanin qur'ani da larabci sun fi sahabbai da tabi'ina da tabi'i tabi'ina sanin larabci da alqur'ani ko menene Allahu a'lam wanka tambaya tana da nauyi to in mun ka dauki annaha za a hada ba za a tsaya ba yace wal ma'ana kenan ma'ana ta koma wa ma yudrikum mi sai ya sanar da ku ayyuhal mu'minuna ku mu'minai annal ayati cewa ayoyi allati yaqtarihunaha wadda suke cewa a kawo an gane ko idza ja'at idan ayoyin sun ka zo la yu'minu ba za su yi imani ba ya'ani ana a'lamu annaha idza ja'at la yu'minuna biha ni ne nisan in ayoyin sun zo ba za su imani ba wa antum la tadruna buku buku sani ba wa zalika annal mu'minin cewa mu'minai wa zalika wannan magana ta zama to saboda dalilin cewa annal mu'minina su mu'minai kanu qami'ina sun kasance suna kwadayi an gane ko idza ja'atil idza ja'at tilkal ayatu idan waɗannan ayoyi sun ka zo wa yatamannawna maji'aha suna ta burin ayoyin su zo faƙala Allah ta'ala sai Allah ce wa ma yudrikum mi ya sanar da ku annahum su la yu'minuna ba za su yi imani ba lima sabaqa fi ilmi saboda abin da ya gabata cikin ilmi na annahum la yu'minuna cewa ba za su yi imani ba fa ala hada to akan wannan qira'o'in da mun ka faɗa la yuqafu ala qawlihi yushirku tunda annaha tana matsayin kamar wato kamar tunda yudrika yudri in an ce dara yadri fi'ili na wanda yana ta'addi zuwa fu'uli guda in an ce yudiri an gane ko fi'ili ne wanda yana ta'addi zuwa ga maf'uli biyu tunda an ƙara alhamza adrahu to dara ya sani shi nasa an kace ilmu diraya ilimi na sani ma'ana abinda wato za a iya abin nan shi ko an ce ilmu riwaya abinda an ka cira to daga magabata cikin hadisi sai a ce maka ilmu dirayati war riwaya ina fatan ce addiraya suna nufin wato ilmu mustalah alhadith arriwaya ko suna shi ilmin zunzurutun hadisin wanda an karwaito mun gane wannan kinan janibu ta'sir wa janibu at-tatbiq kinan ku sani ba ko ga duk dai ma'ana ayoyin da za su koma zuwa ga abu guda tunda ba su sani ba shi yasa Allah ce wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba yudrika kaga kadin nan shine annata la'alla sa'ata takunu qariba shine jumla ta biyu tana matsayin maf'uli na biyu ban sani ko mun fahimta ba yawwa kaga ce alqari'a sai ce min mal qari'a sai ce min wa ma adraka mal qari'a adraka ni ya sanar da kai alqari'ata ita wato alqari'a wato mai kwankwasa kenan yawwa to kaga ilmul qira'at yayi tasiri game da mi game da waqafi da ibtida'i a wannan wurin a cikin suratu wato al-an'am yawwa abinda zamu dan ƙara karkashi galibi wa aqsamu billahi sun yi rantsuwa da Allah jahada imanihim iya rantsuwa su la in ja'atuhum ayatun la yu'minu biha yan ayatu zuwa su yi imani da ita su kafirai wannan ƙarya ce dama Allah ya faɗi suna rantsuwa da Allah wani lokacin dan mutun ya kai mutuka ga rantsuwa ba shi ke nuna da gaskiya ba Allah ce wa aqsamu billahi jahada imanihim la yab'athu Allahu man yamut sun rance iya mutukar rantsuwa Allah ba zai tayar ba ma'ana kamar Allah ba zai iya ba bala wa'adan alaihi haqqan walakinna aktharun nasi la ya'lamun sannan Allah ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahda min ihda al-umam sun rance in mai mai gargadi zo musu za su yi imani su zamanto ahda mafi shari'a min ihdal umam daga ɗayan biyun al'ummomin da sun kaɓa kiristoci da yahudawa kenan amma ina fara ma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura shi yasa sai ga mutum ya ma Allah alƙawli ya ma dan adam alƙawli in kaza yayi zan yi kaza amma ƙarshe ina shi yasa bari bari ma yin rantsuwa ko ka ja maka wani abu sai dai in Allah ya bani iko zan yi in kai haka ka huta haka yahudawa Allah ya ce walam ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih ko ba haka nan bari kaga sun kasance suna cewa Allah ya taimake su ya ba su in annabin karshen zamani ya zo za su bi shi amma da ya zo ina sai suka yaƙe shi kaga ba cika alƙawari ba shi yasa kullun kai fata Allah ya baka ikon cika alƙawari abin da ya karhinka kuma ba laihinka bane haka Allah ya kaddara ka ce zaka ba wani mutum jikka aramba kana da jikka da cikin aljihu sai ta kwaɗi ko wani ya zuwari ka to don kai ya taho baka bashi ba ba abin zargi kace ba in dai ita kaɗai ta gare ka to shikenan kaddara ta tace muku duk ku rungume ta sai ku rungume kaddara eh don haka wani yana saba ma alƙawali cikin yayi niyya wani kuma ba cikin ya so bane haka abin Allah ya dora la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to madalla to jahada aimanihim din nan nan abu guda za mu ƙara da ya ce la in ja'atuhum nan bai ce la in ja'atuhum wa ja'atuhunna ba domin ba ba mazan makka ɗaya na bagayar ka irin wagarin tsuwa har da matan su suna cikin mushrikai ai akwai ni akwai mata tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabe wa imra'atuhu hamalat al-hatab kaji kenan har cikin akwai kahirai ko ba haka nan bane eh akwai alkafirin akwai alkafirati to ran li taglibi janibiz dhukur ala janibil inas wallahu ta'ala a'lam To, yanzu mu ta gaba wadda za mu tafi a kanta, ita ba cikin suratul an'ami ne, an gane ko? A cikin alwakfu wal ibtida ne shi ma wasilatu huma bil ma'ana, alwakfu wal ibtida wasilatu huma bil ma'ana fil Qur'anil Karim na Ustadu Dr. Abdul Karim Ibrahim Awad. A safha ta 49 eh page kenan. A cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ko ba haka nan bane yawa inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ko ba haka nan bane yawa wala tattabi'u khutuwati shaytan in buka duba imamu hafs wanda rawi ne na asim da imamu kumbul wanda rawi ne na ibnu kasir da imamu kisa'i da imamu ibnu amir da imamu abu ja'far da imamu yaqub su sun karanta hutu hutu suka yi ma wato ta'un damma sauran sun karanta hutu hutu bil qalqala sun yi mata sukuni amma wannan yana daga cikin abin da yake da alaka da ilmul qira'at wanda yake la alaqata lahu bil ma'na eh wannan mun dan kawo shi na saboda kakka jawli akan ta da sukuni kace yayi kuskure to daga nan sai Allah ya ce samaniyata azwaj to wannan wurin shi ilmul waqfu wal ibtida al-rama shina da alaka da wani ilimi mai dadi sunan shi ilmun nahwu ilmin nahwu mun gane ko to in ka dauka da an ka ce innahu lakum aduwwun mubin kana iya dauka shi waqfun kafin sai ka tsaya idza nasaba thamaniyata in kayyima kalima ta samaniya ta azuwa da kai mata nasaba da sharadi bi idmarin ya zama to ka shafe wani abu ka kaddara shine idmarin nan wa ansha'a wa taqdiruhu an gane ko zaka kaddara shi kulu lahma samaniyata azwaj an gane ko da yace samaniyata azwaj sai ka kaddara kulu lahma samaniyata azwaj shikenan magana ta kaji an gane ko kenan ta zaman to kenan kana iya tsayawa nan waqf ne kafi wa inna saba alal badali amma in kai in kai yi masama ne ta azwajin kan bai shi badali in an ce badali madadi kan baci an gane ko na hamulatan wa farsha kenan Allah ya sanya muku wa min al an'ami hamulatan wa farsha hamula su ne masu daukar kaya daga hamluna farshan su ne sun kace kanana ma'ana waɗanda ba su kai ɗaukar kaya ba kamar ko da waɗanda ɗaukar kaya ne ƙanana ko ko a'a dabbobin da ba sa ɗaukar kaya kamar irin su awaki da raguna da tumakai su ba na ɗaukar kaya bane to farshen kenan kamar daga sun kace daga firashi na kamar kwance na suke ƙasa ba su da wani girma haka sun kace wa ba ni da na kuɗi ba auja auju ila badalan min ma alal mawdu'i ko ku ka dauke ta madadina na ma alal mawdu'i akan wuri in an ce alal mawdu'i asalin abin bai da wannan wasalin amma a asalin ma'ana shi na dauka shi intabe fi qawlihi mimma razaqakumullahu domin ita ma din nan in ka ce kulu ku ci mimma razaqakumullahu min harful jarri ne ma din nan kuma an gane ko in ka dauke ta mausuliya min allazi razaqakumullah to kaga min harful jarri na kenan sai zaman to shi kulu mimma razaqakumullahu ma ismun mausul kenan abin nan ma mausuliya ce mabni ismun mabniyun ala sukuni fi mahallil jarri bimin to kulu min ma razaqakumullah sai ya zamanto abin nan da za ku ci me shi samaniyata azwaji sai ya zamanto asilin ci ai kulu ka ci in an ka ce ka ci ai matsayin mafulu bishi shi ka ce akaltul lahma na ci nama to amma tun da shi min ta gabace shi min ba arzaka mulla saboda ana nuna nuna sashen abin da Allah ya arzita ku domin ba su kaɗai ne abin da ake ci wanda Allah ya arzita ku mun gane ko ko kuma in ka ɗauki min bayaniya ce nan bayanin abin da za ku ci ne kulu min ma razaqakumullahu ku ci abin da Allah ya arzita ku sai zama to samaniya ta azwajin badali na nashi ne ko ta wuce fuska to in an ce badalin shi na amma shi wancan jarra yake ɗauka saboda min ta gabace shi to amma tun da a asali a asali fatha ya kamata ya dauka to shi wanga sai zo da fatha ba a ce samaniyati azwajin ba duk da yake ya halatta a ce samaniyati samaniyati azwajin in ya rubanto badali na ma saboda ita ma kin jarra gare ta amma an kalta ma ma'ana matsayin maf'ulun bihi take kinan sai rubanto samaniyati azwajin an hankalta ma ma'ana shi sai an kace samaniyati azwajin ba a ce samaniyati samaniyati azwajin ba mun gane tau to in an kai haka nan yace lam yakunil waqfu kafiyan ala mubinun nan ba a tsaya akan mubin li'anna ma ba'dahu domin abin da zo bayan shi muta'alliqun bima qablahu yana da alaka da shi domin an ce abu badalina albadal wal mubdalu minhu ai suna da alaka kenan sai ka ce kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati shaytan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج saboda ka bayyana yana da alaƙa da mimma razaqakumullahu mun gane wannan kenan ko da ka tsaya sai ka hada shi saboda mai karatu ya gane cewa yana da alaka da shi su ko wanda sun ka dauke cewa a'a zaka kaddara kulu kulu lahma samaniyata azwaj in ka zo innahu lakum aduwwun mubin sai ka ce samaniyata azwaj sai ka kaddara asalin shi kulu samaniyata azwaj ne bai da alaka kai tsaye da shi mun gane ka ganan ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da ilimin nahwu kai tsaye mun gane wannan to yan uwa ga dukkan alamu nan ya kamata wato mu dakanta insha Allah ta'ala tunda ayoyin da muke son mu yi bayani akan su a cikin suratul an'am sun kai karshe kuma lokaci ya fara karatuwa sai darasin mu na gaba kenan mu tashi a sura ta gaba ina ganin suratul a'raf ko yawwa in Allah ya bamu iko ya bamu dama abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته